لبثوا منه خلصوا نجيا قال كبيرهم ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا قد أخذ عليكم موثقا من الله ومن قبل ما فرطتم في يوسف فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين ارجعوا إلى أبيكم فقولوا يا أبانا إن ابنك سرق وما شهدنا وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها وإنا لصادقون قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل عسى الله أن يأتيني بهم جميعا إنه هو العليم الحكيم وتولى عنهم وقال يا أسفى على يوسف على يوسف وابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون نعم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka yan uwa ina mana gaisuwa ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu dukkan yabo da godiya su kara tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda cikin kaddarawarsa da amincewarsa ya kaddare haduwarmu a wannan safiya ta alhamis a yau muna 25 ga watan ramadan hijirar annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga makka zuwa madina tana da shekara 1445 wanda ya daidai da muna hudu ga watan hudu shekara ta 2024 miladiya ci gaba da darasinmu na tafsirin alkur'ani mai girma wanda a jiya in ban manta ba mun tsaya ƙarshen aya ta 117 a cikin suratul baqara faɗin Allah ta'ala bari'us samawati wal ard wa idza qada amran fa inna ma yaqulu lahu kun fayakun yau insha Allah ta'ala za mu tashi akan aya ta 118 insha Allah ta'ala Allah ta'ala ya mana jagoranci Allah ya sa albarka cikin abin da za mu karanta Allah ya mana albarka baki daya Allah ta'ala ya ce أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقال الذين الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم Allah madaukakin sarki ya ce wa qala allazina la ya'lamu Allah ya ce waɗanda ba su da ilimi ba su sani ba suka ce laula yukallimuna Allah ina ma da a ce Allah ya yi mana magana kai tsaye ya tabbatar mana cewa shine ya aiko manzon Allah sallallahu alaihi wasallama au ta'tina aya ko kuma Allah ya turo mana wata aya da alama da za ta nuna mana cewa da gasken gaske shine ya aiko shi kazalika qala allazina min qablihim mithla qawlihim kamar haka ne waɗanda suka gabace su suka faɗi irin wannan maganar tasu waɗanda suka gabace su su suka fara faɗin ta tashabahat qulubuhum zukatan su inji Allah sun yi kamanceceniya da zukatan waɗannan da zukatan waɗanda suka gabace su qad bayyana al-ayati liqaumin yuqinun hakika mun yi bayanin ayoyi daki-daki filla-filla ga mutane da suke da yaƙini inna arsalnaka bil haqqi bashiran wa nadhira Allah ya ce lallai mun aiko ka da gaskiya ka zama kana mai bishara kana kuma mai gargadi wala tusalu an ashabil jahim ba kuma za a tambaye ka ba game da yan wuta a waɗannan ayoyi guda biyu aya ta farko ta 118 Allah ta'ala yana mana bayani ya ce wa ƙalar lazina la ya'alamu waɗanda ba su da ilimi waɗanda ba su san Allah ba suka ce laula yi kallimun Allah ina ma da a ce Allah ya yi mana magana autati na aya ko kuma inda gaske ne to a nuna mana wata aya wata alama da za ta tabbatar da cewa Allah shi ya aiko wannan manzon Allah shi ne ya aiko wannan annabi to a nan malamai suka tattauna a kan suwa ne ne allazina la ya'lamu mafiya yau malamai suka tafi a kan cewa su ne kafiran makka su ne waɗanda muka karanta a ayan da muka karanta jiya ko shekaran jiya wa qalatil yahudu laysat nasara ala shay'in wa qalatil nasara laysat yahudu ala shay'in wa hum yatluna al-kitab kadhalika qala allazina la ya'lamuna mithla qawlihim to shine anan Allah ya ce wa qala allazina la ya'lamu waɗannan kafiran makka mushrikai waɗanda su ba sa da littafi suna tafiya ne bisa jahilci suka ce laula yukallimun Allah ina ma da a ce Allah yayi mana magana mana in dai da gaske ne hal la yukallimun Allah bi tasdiqir rusul in dai da gaske ne Allah shi ya aiko waɗannan manzannin to dan me Allah ba zai yi mana magana da kanshi ba me yasa Allah ba zai yi mana magana da kanshi ba auta tina aya ko kuma Allah ya nuna mana wata aya wadda za ta tabbatar mana da cewa shine ya aiko wannan manzon annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa alihi wa sallama a matsayin manzo da aka suka nema cewa lallai lallai sai dai Allah ya yi musu magana Allah kuma ya yi mana tafsilin irin waɗannan wato kalubale da waɗannan kafirai suka dinga jefawa ma annabawansu tun daga kan annabi Musa da muka wuce a baya Allah madaukakin sarki ai yayi bayani a suratul nisa yace yas'aluka ahlul kitabi an tunzila alaihim يسألك أهل الكتاب أن ينزل عل- أن تنزل عليهم سورة سور أن تنزل عليهم سورة
يسألك يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء وقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرة فأخذتهم الصاعقة بظلمهم ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البينات فعفونا عن ذلك وآتينا موسى سلطانا مبينا Allah ta'ala ya ce yas'aluka ahlul kitab Allah ya ce ahlul kitabi suna tambayanka an tunazzila alaihim kitaban minas sama suna ce maka ka kawo musu wasiƙa daga wajen Allah daga sama cewa gashi Allah ya rubuto wasiƙa cewa ni Allah ni ne na aiko Muhammadu ku bar duk abin da kuke kai na shari'a ku bi shari'arsa ku bar duk abin da kuke bauta masa ku zo ku bauta ma Allah shi kadai Allah ya turo wasiƙa daga sama cewa shi ya aiko ka Allah ya ce karka damu faqad sa'alu Musa akbara min zalik sun tambayi annabi Musa sama da haka faqalu arina Allah jahara suka ce wai in ka isa to ka nuna mana Allah kiri da mu zo mu ganshi mu muna so mu ga Allah muna so mu ganshi kiri da mu zo faqalu arina Allah jahara to wannan abin da kafirai wannan abin da a mutanen annabi musa suka tambaye shi shine irin abin da kafiran makka suka tambayi manzon allah sallallahu alaihi wasallama allah ya ce a suratul isra wa qalu lan nu'mina laka hatta tafjura lana وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا Mm.
أو تكون لك جنة من نخيل وعنب وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا أو تأتي بالله أو تأتي بالله والملائكة قبيلا أو يكون لك بيت من زخرف أو ترقى في السماء ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا allah ta'ala ya ce wa qalu kafiran makka suka ce lan nu'mina laka hatta tafjura lana min al-ardi yanbu'a suka ce ba za mu taba yin imani da kai ba mu yi imani da kai ba zai taba yiwa ba har sai ka wato fito mana da idanun ruwa daga cikin ƙasa au takuna laka jannatun min nakhilin wa inab ko kuma mu ga gashi nan kana da gonaki na dabinai da inabi fatufajjiral anhara khilalaha tafjira sai zama waɗannan koramu da idanun ruwan da ka bulbulo da su su dinga ka dinga gudanar da su suna yawo a cikin waɗannan lambunan naka autos kibar sama in wannan bai yiwu ba to ka yanko mana wani sashi na sama ya faɗo a kanmu kama za'amta alaina kisafan kamar yadda kare ya cewa wai in ba mu yi imani ba za a iya rikito da sama to ka ce a rikito da sama kai auta tiye billahi wal mala'ikati kabila ko kuma ka je ka zo da Allah da mala'iku da Allah da mala'ikun su zo su raka ka su zo su gaya mana cewa mu- Allah shine ya aiko ka aw yakuna laka baitun min zukhrufin ko kuma muga kana da wani irin gida daga kayan ado autar qafi sama ko ka haura sama muganka ka wuce in ma ka shiga saman walan nu'mina li ruqiyika ba za mu yadda cewa ka hau sama ba hatta tunzila alaina kitaban naqra'u har sai ka sauko mana da wasiƙa daga wajen Allah wanda za mu karanta a ce ga sako daga Allah zuwa Abu Jahalin ka musulun daga Muhammadu ga sako daga Allah zuwa Abu Lahabin zuwa ga wani zuwa ga wani Allah ya ce kul subhana rabbi Allah ya ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam ka ce tsarki ya tabbata ga ubangiji na hal kuntu illa basharar rasula ai ma kuntu illa basharar rasula ni ban kasance ba face dan sako ne na Allah kuma mutum ne kuma dan sako ne na Allah Allah ne ya aiko ni saboda haka Allah ya ce waɗanda ba su da ilimi waɗanda ba su san Allah ba su waɗannan kafiran suka ce laula yukallimuna Allah don me Allah ba zai mana magana da kanshi ya gaya mana shi ya aiko ka ba auta atina aya ko ya nuna mana wata ayan da dolan dole mu fahimci cewa shi ya aiko ka Allah kuma ya ce inna sha nunazzil alaihi minas sama'i ayatan fa dhallat a'naquhum laha khadi'in Allah ya ce in muka ga dama za mu saukar musu da wata aya daga sama mu nuna musu wata alama wadda dole su risina su mika wuya Allah ya ce in mun ga dama za mu yi haka in mun ga dama inji Allah ya ce za mu yi haka Allah ya ce ka zalika ƙwalar lazina min ƙablihim mitla ƙaunihim haka nan waɗanda suka gabace su suka faɗi irin abin da waɗannan suka faɗi ta sha ba hat kulubuhu zukatansu sun yi kama maganganunsu sun yi kama qad bayyana al-ayati hakika mun yi bayanin ayoyi li qaumin yuqinun ga mutanen da suke da yaqini wato tsarin shi ne duk al'umman da annabi ya zo musu ko manzo ya zo musu ya musu wa'azi suka nema lallai sai an nuna musu aya kafin su yi imani to ba za su taɓa yin imani ba ko da an nuna musu aya ai muna gani mutanen annabi salih sun ce in ya isa ya kawo musu aya ayan da suke so shine wannan dutsen taguwa ta fito a ciki Allah da ya tashi sai kara musu har da gyara aka fito da taguwa da ya amma karshe mai suka yi kashe taguwar suka yi annabi salih ya ce musu wa ya qaumi hadhihi naqatullahi lakum aya fadharuha ta'kul fi ardillah wa la tamassuha bisu'in fa ya'khudhukum adhabun qarib annabi salih ya ce musu ya ku jama'ata wannan taguwa ce ta Allah aya ce a gare ku ku barta ta ci a ƙasar Allah kar ku shafe ta da wata cutarwa in kuka yi haka azaba makusanciya za ta za ta shafe ku amma suka kashe ta taguwar Allah kaga wannan taguwar ko cewa kai an sake taguwar kansila ko taguwar gwamna ka soke ta aika su goma kanka bala'i ballantana taguwar Allah subhanahu wata'ala kuma su suka nema a ba su aya suka ce fati bi ayatin in kunta minas sadiqin in da gaske kake yi to ka zo da aya in ka isa qala hadhihi naqatun laha shirbun wa lakum shirbu yawmin ma'lum wa la tamassuha bisu'in fayakhudhukum adhabun 'azim fa aqaluha fa asbahu nadimin fa akhadhahum al'adhab Allah ya ce inna fi dhalika la aya wa ma kana aktharuhum mu'minin wa inna rabbaka lahuwal azizur rahim kaga haka tsarin yake haka fir'auna ya ce ma annabi musa in kunta jita bi ayatin fati biha in kunta minas sadiqin in dai da gaske ne ka zo da aya to nuna mana mu gani fa alqa asahu fa idha hiya thu'banun mubin wa naza'a yadahu fa idha hiya baydha'u lin-nazir ya wurgar da sannansa ta zama macijiya ya sa hannunsa a hammatansa ya ciro hannun na haske yana gani qala lil malai hawlahu inna hadha la sahirun alim yace ka wannan da kuke ganin shi masirici ne kaga ya ce a nuna masa aya da aka nuna ayan sai ce mai sihiri ne to haka tsarin yake haka kafiran maka suka yi ta roƙon manzan Allah sallallahu alaihi wasallam nuna musu aya Allah har ya nuna musu aya iktarabati sa'atu wa shaqqal qamar Allah ya ce alqiyama ta kusa gashi har wuta ta tsage amma wa in yarau ayatan yu'ridu wa yaqulu sihrun mustamid koda sun ga aya an nuna musu kauda kai za su yi su ce sihiri ne wanda yake gudana saboda haka ba wani abu bane to wannan shine tsari shi ayoyi da Allah yake ba mu annabawa a matsayin mu'jiza ana ba da su ne don a ƙara wa masu imani imani don imanin masu imani in sun gani ya ƙaru amma duk wanda ya nema cewa sai an nuna mar aya kafin ya yi imani to imaninsa yana da wahala shine Allah ya ce innal ladhina haqqat alaihim kalimatu rabbika la yu'minun walau ja'atuhum kullu ayatin hatta yarawul azab al-alim waɗanda kalmar ubangijinka ta azaba ta riga ta tabbata a kansu cewa za su sha azaba to ba abin da zai sa su yi imani ko da kuwa duk wata ayan da kake tsammani ta zo musu ta zo to ba za su taɓa yin imani ba sai sun ga azaba mai raɗaɗi iya abin da zai sa su yi imani shine in Allah ya fara kawo musu azaba in Allah ya fara kawo azaba shine Allah ya ce walau anna ahlaknahum bi'azabin min qablihi laqalu rabbana laula arsalta ilaina rasulan fanattabi'a ayatika min qabli an nazilla wa nakhza Allah ya ce inda mun fara halakar da su da azaba gabanin mu tuno musu da dan sako da kaji su da cewa ai Allah ai da abin da ya kamata shine a fara tuno mana dan sako sai mu yi imani fanattabi'a ayati da mu bi ayoyinka min qabli an nazilla wa nakhza tun gabanin mu kunyata mu kaskanta amma kaga da aka turo sai suka ƙi imani da ayoyin shine Allah madaukakin sarki ya riga ya annabi sallallahu alaihi wasallam yace wa in kana kabura alayka i'raduhum fa in istata'ta an tabtaghi nafaqan fil ardi aw sulaman fis sama' fata'tiyahum bi aya walau sha'a Allah la jama'ahum al huda fala takunanna minal jahilin Allah ya ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam idan bijire ma wa'azin da kake yi da suke yi ya maka girma to fa in istata'ta an tabtaghi nafaqan fil ardi in kana da dama ka samu wani abu na ciyarwa na dukiya a bayan ƙasa da zaka ba su yi imani aw sullaman fi sama ko in ka samu dama na wani tsani ko lada da zaka taka ka hau sama fatatiyahum bi aya ka zo musu da ayan da su imani Allah ya ce amma walau sha Allahu la jama'ahum ala huda inda fa Allah ya so da ya hada su akan shi biya dukansu da sun yi imani da haka fala takunanna min aljahilin kar ka zama cikin jahilai Allah ya ce ma annabi inna ma yastajibu alladhina yasma'un iyakar masu amsa kira in an kira sune waɗanda suke ji ji na fahimta da aiki da shi wal mauta yab'athuhumullahu thumma ilayhi yurja'un matattu kuma fa Allah zai tada su gaba gare shi sannan kuma a zuwa gare shi gaba daya za su koma subhanahu wata'ala da haka Allah ya tabbatar wa manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama cewa ba za su taɓa yin imani ba Allah ya ci gaba da cewa wa qalu laula nuzila alaihi ayatun min rabbi suka ce inda gaske ne a zo musu daga a zo musu da aya daga wajen ubangijinsu qul inna allaha qadirun ala an yunzila aya Allah ya ce ka gaya musu Allah na da ikon ya saukar da ayan da dole za ku yi imani walakin na tarahum la ya'lamun amma da yawan su ba su yi imani ba a can gaba suran ne ce walau annana nazzalna ilaihimul mala'ikata wa kallamahumul mauta wa hasharna alaihim kulla shay'in qubulan ma kanu yu'minu illa an yasha Allah walakin aktharuhum yajhalun Allah ya ce inda zamu walau annana nazzalna ilaihimul mala'ika inda zamu saukar musu da mala'iku kamar yadda suka nema wa kallamahumul mauta matattu wayanda suka mutu su tashi su gaya musu fa ku yi imani da Muhammadu mu mun je mun ga sakamako wadanda ba su yi imani da shi ba wa hasharna alaihim kulla shay'in qubulan inda za mu tattara musu dukkan komai da komai su zo su yi musu magana su gaya musu ku bi annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam allah ya ce ma kanu li yu'minu illa an yasha allah ba za su taba yin imani ba sai allah ya so walakin na aktsaru min jahalu sai dai da yawan sun jahilci haka saboda haka allah ya tabbatar da cewa ko da ayar ta zo ba za su yi imani ba shine allah ya ce a suratul ankabuti wa qalu laula nuzila alaihi ayatun min rabbih Allah ya ce kul innamal ayatu indallahi wa innama ana nadhirun mubin awalam yakfihim anna anzalna alayka alkitaba yutla alayhi Allah ya ce su da suke nema a kawo musu aya Allah ya ce bata ishe su aya ba ga alqur'ani mun saukar ana karantawa ai karshen aya kenan karshen mu'jiza kenan shine a saukar ma annabi sallallahu alaihi wasallam da alqur'ani tunda an jefa musu tahaddi masu cewa waka ce an ce ku kawo waka da ta yi kama da wannan masu cewa sihiri ne akwai bokaye a cikin ku ku kawo bokayen da sihirin su yi kama da wannan masu cewa labari ne shafa tatsuniya ce shafa labari shuni an ce ku kawo ai akwai wanda suka iya tsara labarai a cikinku su tsara irin wannan labarin masu cewa mafarki ne ai kuma kuna mafarki to ku irin wannan mafarkin mana kun kasa wannan ita ce babban aya Allah ya ce kazalika qala allazina min qablihi la ya'lamu kazalika qala allazina min qablihi mithla qawli haka nan waɗanda suka gabace suka faɗi irin maganar su tashabahat qulubuhum zukatansu sun yi kama da juna qad bayyana al-ayati hakika mun yi bayanin ayoyi li qaumin yuqinun ga mutanen da suke da yaqini Allah yace inna arsalnaka bil haqqi bashiran wa nadhira Allah yace lallai mu ne muka aiko ka da gaskiya dan ka zama mai bishara kuma mai gargadi wama arsalnaka illa mubashiran wa nadhira wa bil haqqi anzalnahu wa bil haqqi nazala wama arsalnaka illa mubashiran wa nadhira inna arsalnaka bil haqqi mun aiko ka da gaskiya gaskiya anan shine alqur'ani shine Allah ya ce wa bil haqqi anzalnahu wa bil haqqi nazal wannan alqur'anin da gaskiya muka saukar da shi kuma da gaskiya ya sauka saboda haka mun aiko ka da alqur'ani wanda shine gaskiya shari'ar Allah bautan Allah shi kadai duka gaskiya ne bashiran kana mai albishir wa nadhira kana mai gargadi shine a suratul isra da yace wa bil haqqi anzalnahu wa bil haqqi nazal sai ce wa ma arsalnaka illa mubashiran wa nadhira mun aiko ka ne ba mu aiko ka ba face don ka zama mai bishara bishara ga waɗanda suka yi imani cewa za su samu aljanna ka kuma ja kunnen gayi gargaɗi ma waɗanda suka yi imani cewa akwai wuta a kanadin nasi ajaban an auhaina ila rajulin minhum an anzirin nasa wa bashirin ladina amanu anna lahum qadama sidqin inda rabbihim qala al-kafiruna inna hadha la sahirun mubin Allah ta'ala ya ce a kanadin nasi ajaban yanzu abun mamaki ne mutane suna mamaki an auhaina ila rajulin minhum wai don mun yi wahayi zuwa ga wani mutum a cikinsu mun masa wahayi muka ce da shi an anzirin nas muka ce da shi ka je kai ma mutane gargadi kai wa mutane wa'azi wa bashirin lazina amanu kai bishara wa masu imani anna lahum qadama sidqin inda rabbihim cewa suna da kyakkyawan tanadi a gaba ga ubangijin su in sun imani wannan shine aikin duk manzannin Allah rusulan mubashirin wa munzirin li alla yakuna lin nasi ala Allah hujjatun ba'da rusul amfanin aiko manzanni kenan shine su yi bishara wa masu imani cewa Allah ya musu tanadin alkhairi da sakamako mai kyau su kuma yi bishara wa waɗanda suke kafirai su musu gargadi cewa Allah ya yi musu tanadin azaba in ba su yi imani ba Allah ya ce wala tusalu an ashabil jahim anan wala tusalu akwai kira'o'i guda biyu kira'an farko ita ce wannan da muke karanta ta wala tusalu kira'a ta biyu kuma wala tasal an ashabil jahim kuma dukansu kira'o'i ne mutawatirai ingantattu wala tusalu an ashabil jahim shine wannan ladin nafiya ce tana nufin ba za a tambaye ka ba game da yan wuta in an je lahira ba wanda Allah zai tambaye ka don me wane ya tafi ta ai kai ka riga kai wa'azi ka riga kai wa'azi fa imma nu'yannaka ba'd alladhina iduhum aw natawaffayannaka fa inna ma 'alayka albalagu wa 'alayna alhisab abinda ke kanka shine isar da sako mu kuma abinda ke kan mu hisabi da ka hisabi fa zakkir inna ma anta muzakkir lasta 'alayhim bimusaytir Allah ya ce kai wa'azi kai iyakaci aikin ka wa'azi kai ba mai tilasta musu cewa dole sai sun imani bane lasta alaihim bimusaytir illa man tawalla wa kafar sai dai wanda ya juya baya yayi kafirci ya kibin dokokin Allah fa yu'adhibuhu Allahu al'azabal akbar Allah zai masa azaba mafi girma Allah ya ce ba wani abu bane kai kai wa'azi inna ilaina iyabahum amma dai dawowansu zuwa gare mu ne za su dawo thumma inna alaina hisabahum mu ne kuma za mu musu hisabi mu ba mu kowa makomansa da haka a wannan kira'ar farko wala tusalu an ashabil jahim Allah ba zai tambaye ka game da yan wuta ba ba wanda Allah zai tambaye ka don me wani ya tafi ta ai kai kai wa'azi ka kuma isar kira'a ta biyu ta ce wala tas'al an ashabil jahim shine karka yi tambaya wannan ladin nahiya ce kenan wancan nafiya wannan nahiya a tsarin larabci kuma idan la an nahiya ta zo fili mudari ya biyo bayanta tana daure shi yana zama majzu wala tas'al an ashabil jahim karka yi tambaya game da inuta ma'ana in kaga ana musu azaba Allah ya saukar musu da azaba to karka yi tambaya wannan shine irin yadda Allah ya gaya ma annabi Nuhu wala tukhatibni fil ladina zalamu in kaga ina ma azzalumai azaba to karka yi tambaya karka ce komai to shine Allah yake ce ma annabi wala tasal an ashabil jahim karka yi tambaya game da yan wuta duk wanda ya je yayi aikin da ya cancanci azaba to in Allah yana mishi azaba karka ce don me karka yi tambaya wala tasal an ashabil jahim saboda haka Allah ta'ala ya tabbatar da cewa shine ya aiko manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da gaskiya kuma dan ya zama mai albishir da kuma mai gargadi ga mutane Allah ta'ala ya samu dace sai Allah ya ce walan tarda walan tarda anka al-yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون الله تعالى sai dawo da magana kan Yahudawa da Kiristoci kaga dai duk yadda aka tafi sai a dawo kan Yahudawa a dawo kan Nasara saboda a nuna mana illansu Allah ya ce walan tarda ankal yahud walan nasara Allah ya ce da Yahudawa da Nasara ba za su taɓa yadda da kai ba ba za su taɓa jin ka musu sun gamsu da kai ba hatta tattabi a millatahum har sai ka bi hanyarsu duk yadda za ka yi wai don ka yadda da su to ba za ka taɓa ba za su taɓa za ka taɓa samun haka ba hatta tattabi a millatahum in dai kana so su yadda da kai to ka bar musulunci ka zo ka bi hanyarsu Allah ya ce kulka ce da su inna hudallahi huwal huda ai shiriyar Allah ita ce shiriya Allah ya ce wala initta ba'ata ahwa'ahu in har ka bi soye-soyen zukatansu ba'da allazi ja'aka min al-ilmi bayan abin da yazo maka na ilimi daga wajen Allah to ka sani malaka min Allah min waliyyin wala nasir baka da wani majibanci ko wani mataimaki da zai taimake ka daga Allah ko ya jibance ka akan lamarin ubangiji a wannan aya ta 120 Allah yana bayani cewa walantar da ankal yahudu walan nasara hatta tattabi a millatahu Allah ya ce wa manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kaga waɗannan yahudawa da nasara din har abada ba za su taɓa imani da kai ba ba za su taɓa yadda da kai ba har sai in ka yarda za ka bi hanyarsu duk yadda za ka yi ƙoƙari wai din kai gan cewa ka sassauta addini wai din a samu haɗin kai tsakaninka da yahudawa to abu ne da ba zai taɓa yiwuwa ba in har kana so ka ga sun yadda da kai to kawai ka bar musuluncin ka zo ka bi nasu addini wannan shine iya dalilin da zai sa su bi ka amma in ba haka ba ba za su taba ba ba za su taba yadda da kai ba ba za su taba yadda da kai ba wannan shine tsarin da yahudawa suke tafiya a kai da nasara suke tafiya a kai duk yadda mutum zai kokari ko a wajen ma'aikata ko kuma a harkan siyasa ko a wata harka ta rayuwa ya yi kokari wai ya dinga yin abubuwan da wai yahudawa ko kiristoci za su fahimci cewa wai wane bayi da zafin addini wane yana da sassauci na addini to yana wahalar da kansa ne yana wahalar da kansa ne tunda kaga ai da su yahudawan da nasaran dukansu suna haduwa su yaki musulunci amma dukansu ba su yadda da junansu ba da aka ba yahude bayi da aminci 100 bisa 100 akan ba nasari haka ba nasari bayi da aminci 100 bisa 100 akan ba yahudi amma in an zo don a yaƙi musulunci ne to fal kufru millatin wahida to anan suna iya haɗa kai amma in a suya su ne to tahsabuhum jami'an wa qulubuhum shatta in ka gansu suna wani abu zaka ɗauka kansu a haɗe ki bayan zukatansu kuma a rarrabe suke wannan shine saboda haka duk yadda mutum wai zai yi kokari ya ga cewa a'a yana tare da kiristoci ko yana tare da yahudawa a wajajen aiki ko a harkar siyasa ko a wasu al'amura na rayuwa wai ya yi ƙoƙari ya ga cewa bari ya sassauto da ra'ayinsa ya yi ƙoƙari ya ga cewa bari ya wato yi ƙoƙarin daidaita ra'ayi saboda kar a ce na da zafin addini ko wani abu makamancin haka to zai wahalar da kanshi ne a banza da wufi da haka in dai mutum zai yi addini to dole kawai a komai a ga addininsa dole kawai sawa'un zai yi ma wasu daɗi ko ba zai musu daɗi ba ai duk inda Allah ya zo magana akan ya aiko manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da addini sai ce huwa allazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi والذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره ولو كره المشركون kaga Allah cewa ke huwa allazi arsala rasulahu bil huda Allah shine ya aiko manzansa da shiriya wa dinil haq da addinin gaskiya me yasa Allah ya ce li yuzhirahu ala dini kulli saboda Allah ya ɗaukaka shi ya taimake shi akan duk wani addinin da ba nashi ba sai ya ce walau karihal mushrikun koda kuwa mushrikai ba sa su kaga ashe kenan Allah shi da kansa in yana shar'anta addinin sa ba neman yardan mushrikai yake so yake yi ba saboda haka ashe in mutum zai yi addini to baya neman yardan kowa addini babu compromise a cikinsa ba a sassauta addini don a yadda da wani ba a haka ba a sassauta addini don a yadda da wani ba ka zuwa mutum ya ga ayoyi don yana cikin abin da yahudawa suke faɗi a zo a zauna a yi negotiating tsakaninsu da musulmai inda aya ta yi zafi a cikin ƙur'ani a cire ta a bar karanta ta inda su ma nasu ya yi zafi a cikin littafansu a cire a bar karantawa wannan kuma ba zai taɓa yiwa ba wannan ba zai taɓa yiwa ba kaga ai ƙarshen zafi ƙarshen zafi tsakanin musulmai da kafirai wallahi ita ce kulya ayu alkafiruna ita ce ainihin sunan da ta nuna barlanta baran-baran tsakanin musulmai da kafirai kulya ayu alkafiru la a'budu ma ta'budu wala antum a'biduna ma a'budu wala ana a'bidun ma abattu wala antum a'biduna ma a'budu lakum dinukum waliyadi kaga ƙarshen barlanta kenan ku rike addinin ku rike nawa kaga da Allah ya tashi magana fa sai kira su da sunan sunayenka sai ce kul ya ayyuhal kafiru kace da su ya ku kafirai la a'budu ma ta'budu ni bazan taba bauta ma abinda kuke bauta mawa ba ba ni ba abinda kuke bauta mawa wala antum abiduna ma a'budu kuma ba za ku bauta ma Allah da nake bauta mawa ba wala ana abidun ma abattum haka nan ni ma kuma bazan bauta ma allolin ku da kuke bauta musu ba wala antum abiduna ma abudu haka nan kuma ba za ku bauta ma abin bauta na ba ta haka lakum dinukum waliyadin kowa ya rike addininsa ni ne yinawa kuma ku yi naku addini na na gare ku addini na na gare ni addinin ku na gare ni addinin ku na gare ku saboda haka wannan ita ce ƙarshen tabbatar da barranta da nuna faufau tsakanin musulmi da kafi saboda haka kaga ashe rashin kimanta addini ne da rashin darajanta addini mutum ya ga 'yan uwansa musulmai ya yi ƙoƙari har wani ya yi ƙoƙarin sukar 'yan uwansa musulmai don ya gyaro siyasa tsakaninsa da kafirai don ya gyaro siyasa tsakanin shi da kafirai shi ko kafiri duk wani abin da za ka yi mishi wai na kyautatawa wai a matsayinka na ɗan siyasa ko shugaban wata ma'aikata ko abokin aikinsa a wata ma'aikata muddin babarin addinin kannan za ka yi ka bina shi ba aikin ban za ka yi kwanciyar hankalinka kawai in kana so ka gaya da kai to kawai ka bar addinin ka ka bina shi in ba haka ba wallahi ƙarya kake ba da taɓa bin ka ba ko da ya nuna maka a zuciya yana a fili yana tare da kai amma a zuciya wallahi ƙarya ne bai tare da kai domin shi kafiri tsarinsa shine in ka ga ya nuna maka soyayya da tarayya to ya tsinci kansa ne a inda kuke da iko ba su ba ya tsinci kansa ne a inda kuke da iko ba su ba shi yasa har sai ka ji mutum ya ce wai kafirai sun fi musulmai amana in ka ba musulmi gyaran mota ba zai ma akan kari ba amma in ka ba makafiri zai maka akan kari ko wani abu makamancin haka rashin sanin waye kafiri ne rashin sanin waye kafiri ne yanzu ƴan uwanmu musulmai da suke can kasashensu da garuruwansu ba kona suke suna kona musu shaguna ba suna karkashe su wannan ba shine karshen rashin amana ba wannan shine karshen rashin amana ka samu mutum yana zaune a shagonsa bai maka komai ba ƙasa ƙasa ta Allah ce dokar ƙasa kuma ta ba mu duk ɗan ƙasa damar ya je ya zauna a duk inda ya ga dama in dai a cikin ƙasa ne dokar ƙasa ta ba da wannan damar bayan dokar Allah ta ba da dama ƙasa Allah inna ardi wasi'a Allah ce ƙasa ta mai yalwa ce kowa ya yawo a cikin ta yadda ya ga dama amma kaga ƙarshe me yake faruwa shine sai a ɗauki musulmai su je su tare kafirai su dinga kona musu shagunan su suna karkashe su amma wani yanzu ya ce maka wai kafirai sun fi amana wai kafirai sun fi kaza sun fi kaza sun fi kaza duk abin da za ka yi kana musulmi ko kana ɗan siyasa ko kana wane ne in kana so ka ga sun yadda da kai to wannan identity na musuluncin ka cire shi ka ce daga yau ka zama kafiri kuma su ganka tsababa ka shiga cikin harkarsu sosai ka zama ba yahudan da gaske ka zama ba nasarar da gaske to anan ne za su yadda da kai walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahu har abada Allah ya ce ba za su taba bin ka ba ba za su taɓa yadda da kai ba har sai ka bi hanyarsu Allah ya ce kulka ce da su inna hudallahi huwal huda ka ce da su ka ce da su shiriyar Allah fa ita ce shiriya don a gaba sun ce wa qalu kunu hudan aw nasara tahtadu su yahudawa suka ce in kuna son shiriya ku zama yahudawa nasara suka ce a'a in kuna son shiriya ku zama kiristoci Allah ya ce kul inna hudallahi wal huda وقالوا كونوا هودا او نصارى تهتدوا قل بل مله ابراهيم حنيفا الله yace a'a ka gaya musu hanyar shari'a ita ce hanyar annabi ibrahim ba yahudanci ko kiristanci ba da haka Allah yace kul ka ce da su inna hudallahi huwal huda lalle shari'ar Allah ita ce shari'a ta gaskiya da gaskiya duk wata shari'ar da ba ta Allah ba bata ce wala in ittaba'ta ahwa'ahum Allah yace wallahi tabbas in har ka bi soye-soyen zukatansu ba'da alladhi ja'aka min al-ilmi bayan abin da ya zo maka na ilimi da gaskiya ka fahimci cewa mutanen nan ba sa son Allah Allah kuma baya son su kuma ka bi su ka bar dokokin Allah wannan fa Allah yana gaya ma annabi sallallahu alaihi wasallam ne kai tsaye abin da ake nufi kuma khitabin zuwa ga annabi ne amma mu ma ta ta shafe mu ban ma mu ta fi shafa dan annabi ba zai taba bin yahudawa ba ba zai taba bin nasara ba amma Allah ya yi khitabin zuwa gare shi kai tsaye don a tauna tsakuwa don a ba a yatsu don mu a isar mana da sakon in ka bar dokokin Allah ka je ka bi Yahudawa ko ka bar kokarin yadda da Allah ka koma kokarin yadda da Nasara da Yahudawa bayan ka san ba sa san Allah suna yaƙar musulunci ciki da waje malaka min Allah min waliyin wala nasir in Allah ya tashi kama ka ba za ka taɓa samun wani majibanci ko wani mataimakin da zai taimake ka ba saboda ka Allah ma ya tambaye mu yace ya ayyuhal ladina amanu la tattakhidul kafirina awliya'a min dunil mu'minin aturiduna an taj'alu lillahi alaykum sultanan mubina Allah ce kar ku riki kafirai su zama sune majibanta kuma bayan ɗan uwanku mu'minai alladhina yattakhiduna al-kafirina awliya'a min dunil mu'minin Allah ta'ala ya ce waɗanda suke rikan kafirai a matsayin majibanta kuma bayan mu'minai ayabtaguna indahumul izza Allah ya ce wai daukaka kuke nema a wajensu harkar siyasa ce kuke gani in ba su taimaka muku in ba su taimaka muku suka sa muku baki suka sa muku haru ba zai yi ba haka kuke gani Allah ya ce fa innal izzata lillahi jami'a to ku sani fa daukaka ta Allah ce gaba ɗaya in ya ga dama yu'izzu man yasha wa yudhillu man yasha man kana yuridu al-izzata fa innal izzata lillahi jami'a duk wanda yake neman daukaka to daukaka tana wajen Allah wa qad nazzala alaykum fil kitabi an idza sami'tum ayati llahi yukfaru biha wa yustahza'u biha Allah ya ce ga doka daga littafin Allah idan kuna zaune a majalisa da sauran kafirai ko kuna zaune a wani waje sai kuka ji suna kafirce ma ayoyin Allah ko suna izgili ma ayoyin Allah Allah ya ce fala taq'udu ma'ahum kar ku sake zama da su hatta yakhudu fi hadithin ghairi har sai sun canza sun canza wani labari ba wannan ba amma kar ku da kuna zaune inda ake kafirce ma ayoyin Allah ana izgili da ayoyin Allah Allah ya ce in kuka har kuka yi haka innakum idan mithlum to kun zama daya da ku da su sai Allah ya ce inna Allah lallai Allah jami'ul munafiqina wal kafirina fi jahannama jami'a Allah zai hada da kafirai da munafikai a wuta dukan su da su kafiran da munafikai cikin musulmai cikin ma'aikata ko cikin yan siyasa da suka nuna ma kafirai cewa sun fi musulmai muhimmanci sun fi su matsayi sun fi son su sama da musulmai Allah ya ce wallahi duka sai ya tattara su ya kai su wuta in ba sun tuba sun koma zuwa ga Allah ba alladhina yatarabbasuna bikum sune wanda suke dako suna jiran su ga wani mummuna abu ya shafe ku fa in kana lakum fathun min Allah idan suka idan nasara ta same ku daga Allah qalu alam nakum ma'akum sai ce ah to ai dama muna tare da ku ai mu musulmai ne ai wa in kana lil kafirina nasibun amma in kafirai ne suka ci nasara qalu alam nastahwiz alaikum wa namna'akum minal mu'minin sai su ce a to dama ba mun gaya muku ba kafirai sun fi amana ba mun gaya muku ba kafirai sun fi karfi ba mun gaya muku ba kafirai sun fi kaza Allah ya ce fallahu yahkumu bainakum yawmal qiyamah dukan ku Allah zai hukunci tsakanin ku ran tashin alkiyama amma Allah ya ce ku sani ya ku munafikai kar ku wahalar da kanku walan yaj'al Allahu lil kafirin 'ala al mu'minina sabila Allah ba zai taba ba da dama kafirai su samu dama akan mu'mini ba Allah ba zai taba bari ba ko ina za ga Allah yana ɗaukaka addininsa ashe gatar ka shine ka dawo ka yi ka yi riko da addinin ka bi addini yanzu alal misali a babi na misali ko wannan zaben da aka gabatar mu yanzu musulmai ƙuri'ar mu gaba ɗaya ta kasu gida uku wasu yi muslim muslim wasu yi pdp wasu yi nnpp musulmai a haka a cikin musulmai an kasu kashi uku akwai waɗanda kwata-kwata ma ba su da katin zaɓe akwai waɗanda suna da katin zaɓen da su da iyalansu ba su fito sun yi zaɓen ba akwai waɗanda su kuma sun fito sun yi zaɓen a cikin wannan kashin kashi ɗaya ne kawai suka yi zaɓen a cikin kashi ɗayan nan kuma ƙuri'un ya kasu kashi uku amma duk da haka kaga da na ɗaya da na biyu duka musulmai ne wannan ya tabbatar ma abokan zaman mu a ƙasar nan cewa su ne minority su ne mafiya karanci a cikin ƙasar saboda haka ya tabbatar ma duk wanda ba munafiki ba ne cikin musulmai ya tabbatar masa da cewa al'amarin ƙasan ko ba kafirai zai gudana ko da babu su ko da babu su amma ƙoƙarin yantar da su da ƙoƙarin bakantawa da ƙuntata ma ɗan uwanka musulmai wannan kuma munafunci ne wannan ya tabbatar da ko da babu su babu abin da ba zai yi ba a cikin ƙasar ko da babu su wannan koda a ce gwamnatin musulun musulun ba ta kawo wani abu ba sai wannan nasarar da kafirai suka ga cewa musulmai sun fi su kuma sun fi su cin nasara wallahi alhamdulillah mun gode ma Allah mun gode ma Allah wannan abin kuma da mutane suke gani na rantse muku da Allah inda kafiri ne ya samu mulkin kasan nan inda kafiri ne ya samu mulkin kasan nan da lamarin ya faka din chadewa damar da lamarin ya faka din cabewa amma da yawa yawan musulmai saboda rashin lissafi da rashin sanin wane ne kafiri har a cikin musulmai akwai wanda suka dangwala ƙuri'a a makafi da yan uwanka musulmai da yan uwa musulmai ko ga mutum wai saboda ana ganin girmansa a cikin jama'a maganarsa tana yawo in ya tashi magana ga kafirai ga musulmai sai ya fifita kafirai akan musulmai a matsayin shi na ɗan siyasa ko a matsayin shi na shugaba ko a matsayin shi na wane ne wai don saboda ya yadda da su har yanzu kallon munafiki suke maka matukar baka zo ka dawo ka bi addinin su ba Allah ya gaya mana ba za su taba yadda da kai ba wallahi sai ka dawo ka bi addinin su ba za su taba yadda da kai ba saboda haka iyakaci ne su yi amfani da kai a matsayin kayan aiki haka ne to galibi yanzu abin da ake faru yake faruwa a kasar shine idan musulmi ya samu mulki tun daga ran farko from day one kafirai za su fara kinsa mu ma mu taya su kin shi su zage shi mu taya su zage shi in nasu ya samu su so shi mu taya su san shi su yabe shi mu taya su yabansa ko da kuwa bai mana komai ba saboda mu yanzu mu musulmai musamman mu da muke arewa Allah ya kawo mu lokacin da babu wani mutum mai daraja a cikinmu wanda darajarsa ya wuce a zage shi babu wannan mutumin sawa'un mai mulki ne mai sarauta ne malami ne dattijo ne manyan gari ne duka ba wanda ya wuce a zage shi ba wanda ya wuce a zage shi a watsa a midiya to menene dalilin mu shine saboda mun iya hawa facebook da twitter da instagram shine dalilin mu amma ba wani kafiri da za ka taba gani a profile ɗinsa ya saka wani pasto nashi ko wani shugaba nashi yana zaginsa ba za ka taba samun haka ba ba za ka taba samun haka ba sai mu musulmai sai mu musulmai yau pasto zai iya fitowa ya faɗi ra'ayinsa ce ina so ku zaɓawa ne ba mai zaginsa ko da kuwa ba zai zaɓa ɗin ba ba zai zage shi ba amma banda musulmai banda musulmai wannan shi ne wannan shi ne yanzu yanzu zaɓen ya zo ba malamin da yake tsira in ka fito kace a zaɓawa ne ya ce kuɗi aka baka kace a zaɓe shi in ma malami ya yi shiru ya ce munafiki ne mara tsoron Allah shi ma an ba shi kuɗi ne a rufe masa baki saboda saboda haka ba wanda ya tsira daga zagin mutane shi sa kaga sai wanda Allah ya tsiratar da shi shi sa kaga wallahi akwai wanda yana can yana rayuwarsa wasu na tara masa salloli bai sani ba yana can yana rayuwarsa yana kai komansa yana ta rayuwarsa wasu suna nan suna tara masa salloli bai sani ba wani dan siyasa da yana can yana wadakansa yadda ya ga dama wasu suna nan sun tara masa salloli da azumi ba shi bai ma san su ba za a ɗebo a bashi bai ma san su ba da aka garin zage-zage sai a je a wayi gari shugaban da kake ganin kana bin sa bashi sai a je a wayi gari sai kai ciko Allah bai zalunci yayi a dauko zaluncin sa zaluncin da kai zaluncin zaluntan ka da yi in ma ya zalunce ka a dauko a gwada a ɗeba ladan a baka a dauko ku kai kuma sau nawa ka zage shi a kowane majalisa a ɗebo a biya shi sai kaga ya ware Allah ba zai zalunci ba don shi shugaba ne ka zage shi shikenan sai ka sha shi kuma in yi maka shikenan sai aka maka ballantana mafiya yawan mutane masu cewa za mu je mu yi sabi da shugabawa ne wallahi rashin sanin harkar shugabanci ne rashin sanin harkar shugabanci suke yi jahiltan harkar shugabanci ne san menene ainihin harkar shugabanci ba da yawan mutane suna ɗauka kawai shugabanci ya yi kyau shine su samu kuɗi shine mulki ya yi kyau kenan tinuwa ta yi kyau su samu kuɗi da yawa haka ake ɗauka to tenuwa ta yi kyau ka samu kuɗi kuma sauran al'amura sun rinca to me aka yi kenan me aka yi kenan Allah ya samu dace da aka har wani har wasu musulmai za ga suna wai mutum wai ya ɗauko hoton wai goodluck ya sa a shafinsa wai wai yana mishi addu'an fatan alheri wai ya samu kuɗi a lokacinsa yana addu'a mu kuma addu'a muke kar Allah ya sake maimaita mana irin mulkinsa har abada muna roƙon Allah kar Allah ya sake maimaita mana kalan wannan mulkin lokacin da za mu zo bakin masallaci in ka zo limami da takardar hudubansa sai ya daga hannu an caje shi shi ma ba a ba da full assurance a kansa ba wai dun ba a da shi ba sai dan fita da hukuntu limamin juma'an shi mai jan juma'a sai an caje shi shi ne fa mai kira kar ai ta'addancin amma sai an caje shi kafin ya shiga masallaci menene ake a yanzu wanda ba a yi a wancan lokacin kidnapping ne ko kashe-kashe menene ba a yi sai dai fatar sauki sai dai fatar sauki ga kudin ka samu fa ka tara malam kana tsoron fita kasuwa kar bom ya tashi da kai a kasuwa ga kudin nan a aljunga kana tsoron fita kasuwa dan kara mai karfi aka ji da manya da yara kowa gudu kowa gudu saboda ba aminci ba zaman lafiya amma saboda dan adam yana da jahilci da mantuwa da butulci sai kaga wani in yi magana sai kaga yadda ka san ma ba musulmi ba wallahi Allah ya shirye mu da ka duk da kake da kafirai ba za su taɓa yadda da kai ba sai ka bi hanyar su Allah ya sa mu dace
duk da haka mutane kowa yana ji ba wani baya ji ba an sani amma sai a sake sani to da da gangan ake sani da gangan ake sani an sani gangan ne ai wallahi mabiya yawa duk an sani an karanta wallahi an sani ko mutum bai karanta ba an masa wazi an masa ba ko ba a masa wazi ba ya kamata hankalinsa ya nuna masa gaskiya amma ba abi ba abi amfanin jin wazi kuma shine aiki da shi shine aiki da shi Allah ya shirye mu Allah ya shirya mu da haka za mu tsaya kan wannan ayan aya ta gaba da bala ya karanta Allah ya kai mu gobe sai mu tashi akan ta insha Allah ta'ala Allah ta'ala ya samu dace Allah ya mana albarka a da mun sanar cewa za mu rufe yau amma saboda wani dalili ya samu kaɗa ga rufewar zuwa gobe insha Allah ta'ala lakin Allah ya kai mu gobe za mu rufe tafsirinmu na bana muna roƙon Allah ta'ala ya sanya albarkacin abin da muka gabatar Allah ya karba mana inda muka yi kusakurai Allah ya yafe mana sallallahu wasallam ala nabina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد muna roƙon Allah shi Allah ramma da ya fama da rashin lafiya mai tsanani jiya wanda alhamdulillah yanzu jikin yayi sauki har ya zo mun yi karatu da shi Allah ya ƙara masa lafiya Allah ya ƙara mishi lafiya Allah ya sa abin da ya na rashin lafiya ya zama kafara a gare shi sauran marasa lafiya gida da asibiti Allah ya ba su lafiya masu lafiya Allah ya ƙara musu mai albarka Allah ya cikan magabata ya mana albarka baki daya subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin والله أعلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته